ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata shida ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 20 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka nau'i qayatul insan min aljinni wash shaitan واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى آمين idan ba a manta ba uwa muna nan dai karatu ne a cikin alfaslu sadis fasali na ƙarshe a cikin littafi fasalin da malam ke mana bayani game da tahsinat katanga ko tsari da ya kamata kowanne musulmi ya tsara kansa da su daga shedanin aljanu daga farmakin aljanu ko kuma shedanu idan ba manta ba muna cikin bayani akan abin da ya shafi kare harshe daga cikin tahsinat akwai hibdul lisan kare harshe to karkashin wannan ne malai yake ta jero mana abin da lalle kowanne musulmi sai ya iya kiyaye shi sannan ya shiga karkashin masu kiyaye harshe yanzu mana na goma sha biyar shine hibdul lisani anil kadhibi kiyaye harshe daga ƙarya wanda malai mana bayani mai tsayi game da abin da ya shafi ƙarya da illolinta da inda bai kamata a ce an ƙari an yi ƙarya ba yanzu malam zai mana bayani akan ma ya juzu min alkazibi abin da ya halatta a yi ƙarya a kansa akwai gurbi ko guraren da shari'a ta baka dama ta buɗa maka ƙofa za ka ɗan iya faɗin abin da ba daidai ba za ka ɗan iya yin ƙarya a wajen to waɗannan su ne abubuwan da malam zai mana bayani aka ‘yan uwa wannan bayani na ma ya juzo alal kazibi imam nawawi alaihi rahmatullah ya kawo su ya yi ƙoƙari ya ciro wasu abubuwa daga ciki daga shi imam al-ghazali ɗin wanda ya ɗan ƙaƙƙara nasa a kai ya sa su a cikin littafinsa na al'adkar haka na littafinsa manariyar da salihin shi ma ya kawo su daga ciki wanda imam nawawi ɗin ya yi kyau ƙwarai da gaske bayanin imam nawawi kamar ya fi na imam al-ghazali kyau tare da cewa shi imam nawawi din yana gani cewa abinda aka faɗa a babin abinda ya halatta a yi ƙarya a kansa yana gani cewa babu zancen da yake mafi kyau kamar zancen imam al-ghazali kamar yadda zamu ambata insha Allah ta'ala malai ce qala al-ghazali rahimahullahu ta'ala malam imam al-ghazali Allah ya masa rahama yace alkalamu wasilatun ilal maqasidi yace shi magana ko zance wasilatun hanya ce ilal maqasidi da za ta sadar da mutum zuwa ga abin da yake nufi lokacin da mutum yake nufin zartar da wani abu to babban abin da zai sa a gane abin da yake so zartar din shine ya magana ya faɗa abu kaza yace yi min yi min abu kaza ko bar abu kaza kalmomi su fito daga bakinsa su isa kunnan wanda yake umarnin kaga manufar da take cikin zuciyarsa ta fito ta isa zuwa gaba wanda yake nufi din to wannan shine ainihin manufar zance mutum ya bude baki dan ya magana dan shi wanda ya magana da fahimta abin da yake so ya faɗa sai malai ce fa kullu maqsudin saboda haka dukkanin wata manufa mahmudin wacce take a bar yabo shari'a ta yadda da ita يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا za a iya kaiwa zuwa ga wannan manufar ta hanya biyu ko mutum ya faɗa abin da yake na daidai ko mutum ya faɗa abin da yake ƙarya kowanne ɗaya daga ciki idan mutum ya faɗa zai iya kaiwa zuwa ga manufar tasa ma'ana idan mutum ya yi gaskiya a cikin maganar tasa wanda kaiwa magana zai fahimce ka idan kai idan ka faɗa abin da yake ba na daidai ba na ƙarya shi ma wanda ka faɗa daidai zai fahimce ka to irin wannan sai mala ya ce falkazibu fihi haramu a irin wannan yanayi mutum ya ƙarya a cikinsa haramun ne magana ce za ka faɗa wa mutum za ka iya faɗa masa ita ya fahimce ka ko umarni ne za ka ba shi za ka iya ba shi umarnin ya fahimce ka kuma ya zartar da umarnin ta hanyar gaya masa abin zahirin gaskiya yadda yake sannan za ka iya gaya masa abin kuma ta hanyar yi masa alaye da yi masa shagobe ko ƙarya idan kai masa wannan ɗin shi ma zai fahimce ka kuma zai yi to a irin wannan sai mala ya ce yin ƙarya a lokacin haramun ne tunda akwai hanyar da za ka fi kai gaskiya to a lokacin kai ƙarya a lokacin haramun ne kai tsaye mala ya ce wa in amkana tawassul bil kadhibi wa lam yumkin at tawassul ilayhi illa ilayhi bis sidqi idan ko za ta yi mutum ya kai ya isar da manufar da yake so ya isar ne ta hanyar yin ƙarya ita kaɗai ta yadda idan bai yi ƙarya ba manufar da yake so ya isar ba za ta taɓa iya kaiwa zuwa ga wanda yake so ya isarwa ba malai ce falkazibu fihi mubahu to a lokacin ƙarya ta halatta a gare shi in kana tahsilu zalika mubahan idan ya kasance kaiwa zuwa ga wannan manufar tasa abu ne na halak to sai ya kasance ƙaryar tasa a lokacin ita ma halak ce wa wajibin in kana al-maqsud wajiban ƙaryar takan iya kasancewa wajibi ce idan ya kasance manufar da kake so ka kai zuwa gare ta ita ma wajibi ce kuma ba za ka iya kaiwa zuwa ga wannan manufar taka ba sai ta hanyar sai ta hanyar ƙarya to wannan ƙaryar taka ta zama tumi kenan wajibi insha Allah ta'ala zamu zo mu bada misali a nan gaba kaɗan balace kama anna ismat kama anna ismata damil muslimi wajibatu kamar yadda yake addinin musulunci ka'ida ce dole ne a tsare jinin musulmi wajibi ne duk inda kaga kake da iko za a zubar da jinin mutum musulmi ka hana ko ka hana da karfinka ko ka hana da baki ko kuma duk in abin yafi karfinka ka ji baka san abin abin a cikin zuciyarka ma'ana dai dole ne a hana zubar da jinin mutum musulmi sai malai ce famahana famahama kana fi sidiki safaku dami mar'in muslimin kadi safa min zalimin duk yadda a cikin gaskiya akwai zubar da jinin mutum musulmi idan ka faɗi gaskiya wacce ita ce zahiri zai kai zuwa ga a zubar da jinin ɗan uwanka musulmi irin gaskiyar da kuma ta ɓuya daga wani fasiki ko wani wanda yake so ya kashe wani shi bai san gaskiya ba kai ne ka sani idan kuma ka faɗe ta wannan azalimin zai kashe wani ɗan uwan naka yan uwa na fata an fahimta sai malai ce to a irin wannan yanayin falkazibu fihi wajibun to kai ƙarya a wannan lokacin wajibi ne Allah ya sa yan uwa sun fahimta yanzu misali wani azzalimi zai kashe wani ya biyo shi kuma ka tabbatar azzalimi ne zaluntarsa zai yi ya samu wani je ya ɓoye shi azzalimin bai san bai san inda ya ɓoye ba kai kuma ka gan shi kaga yanzu menene gaskiya kenan ga inda yake ɓoye kai ka sani na fata fahimta shi azzalimin ya san inda ya buye ko bai sani ba bai sani ba kaga shine kare ka tafa min zalimin ko ya buye daga azzalimin shi bai sani ba to sai tambaye ka yace da Allah ina wani kaga wani mai riga kala kaza ko mai sifa iri kaza yanzu yayi wannan wajen kuma kaga bin daga a hannunsa ko ta sharbe bai roka kaga kuma yana huci idan sai ja kaga abin da yake so zartar babu fashi a tattare da shi sai ka ce masa me na ganshi kace bazan ni bazan yi ƙarya ba sai ƙarya saban Allah ce ga inda yake can sai je kashe shi kai ma a lokacin mai kai kayi at-ta'awun 'alal ismi wal udwan ka taimaka an saba Allah an ketar gona da iyaka ina fata an fahimta kaga idan ka ce ban san inda yake ba ya sunan wannan abin da kai ƙarya sunanta a lokacin wannan ƙarya ta ka mecece wajibi ce ai ta fi ƙarfin halak ma a lokacin wajibi ce ina fata an fahimta dole ne a lokacin kai ƙarya ka ce baka san inda yake ba idan ka nuna shi aka je aka kashe shi to kai ma laifin hadda kai idan aka bada laifin kisa aka tashi bada laifin kisan kai ma hadda kai kai ka taimaka masa ya kashe shi dan uwa an fahimta kun ga ƙarya asalin ta haramun ce amma a nan wajen mecece wajibi ce wajibi ce to amma kuma akwai inda ƙarya kuma takan zamto bata kai matsayin wajibi ba mustahabi ce shine kamar inda malam zai mana bayani yace wa mahma كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فالكذب مباح ما التي حكنا دك يد لا يتم مقصود الحرب من فرياكي سام النصر أتكين ياكي بديت كبا أنا ياكي أكان مسلمي دا أبو كانغا با tsakanin a waɗanda suke masu gaskiya da marasa gaskiya sannan masu gaskiyan nan ko musulmi ba za su iya kaiwa zuwa ga samun nasara ba sai ta hanyar wani yayi ƙarya sai ta hanyar an ɗan yaudare su to babu laifi a wani lokaci a yaudara ina fata an fahimta yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-harbu khud'atu yaki dan yaudara ne misali misali ana yaki tsakanin bangaren musulmi da bangaren wanda ba musulmi ba sai a kama ɗaya daga cikin musulmi ana masa tambaya game da rundunar musulmi to a lokacin ya halatta ya ƙarya ya halatta ya ƙarya a tambaye shi a ce ku ku nawa ne misali zai iya cewa mu dubu biyar ne bayan su su ɗari biyar ne ya faɗa haka ne don ya yi ne don ya girgiza zukatan abokan gaba su tsorata ina fata an gane abin da ya faɗa ƙarya ne amma kuma a lokacin ya halatta mustahabi ne mai wannan ƙarya a ce masa kuna da makamai kamar iri kaza da kaza ya ce eh duk muna da su duk wani makami da kake ji na ƙare dangi duk akwai su ya ɓoye su aka yi cewa aka yi shiru kan wanda ya faɗa ya halatta ina fata an fahimta babu laifi babu laifi ka'idar addini ya halatta to shi ne abin da malaki nufi duk yadda ya kasance a manufar yaƙi ba za ta tabbata ba na samun nasara sai an yi ƙarya to babu laifi a yi ƙarya a lokacin haka nan au islahi zatil baini ko kuma sulhunta tsakanin mutane gyara hulɗa da mu'amala da ke tsakanin wasu wanda ba sa shiri shi ma ya kasance ba za su gyara ba sai ta hanyar ƙarya ‘yan uwa babu laifi kai ƙarya a wannan lokacin ba laifi mutane guda biyu ba sa jituwa gaba suke yi babu alheri tsakanin gaba tsakanin musulmi da musulmi haka ne to kai kana da hanyar da za ka sulunta su babu laifi kai kowane ɓangare kana tare da shi to babu laifi ka je kai wa ɗaya ɓangaren ƙarya ka ce masa wani ya ce in gaishe ka ina fata an gane ba shi ya aiko ka ba ba shi ya turo ka ba amma sai ka ce masa wane ya turo ni ya ce in gaishe ka ya ce wallahi kwana biyu nan da ba kwa magana da shi baya jin daɗi e kawai dai babu yadda dai ne kai maka magana kai mai wulakanci ne ina fata an gane duk ba shi ya turo shi ba kawai shi shi yakin tsakaninsa to shi wanda aka magana zai dan ji wani abu a cikin zuciyarsa zai ga ashe abokin gabansa ne ya fara me ya fara saukowa shi ma sai ya dan sauko ba haka bane daga nan kuma sai ya tashi sai kuma wajen wancan din shi ma sai ce ai daga wajen wani nake yana tana dama fadan da fadan dake tsakanin ku da shi nadama yake tai yana cewa ina ma wani abu ya shiga tsakanin ku da shi baya jin dadin yadda ba ku maganar nan saboda ya ce kana da muhimmanci a rayuwarsa ina fata an fahimta to kaga idan yi wannan dukkanin su su bin ƙarya yi musu ba wanda ya gaya wa gaskiya amma me zai faru da su su bin sun haɗu wanda suke gaba da juna za ka san dan fara me kokarin yi wa juna magana ba haka bane za ga wannan ya saki fuska wannan ma ya saki fuska wannan ya saki rai wannan ya saki rai wannan yana nema ya dan uwansa magana wancan ma yana nema ya dan uwansa magana shikenan sai ya sulunta ya sulunta tsakanin su to wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar ta idan kai irin wannan ƙaryar lada ka samu babu laifi ina fata an fahimta yawa yawa mala yace aw istimalati qalbi almadni alayhi illa bil kadhib ko kuma karkatar da zuciyar wanda yake kokarin aikata laifi ka karkatar da shi zuwa ga wani wajen shi ma wannan duk idan ba zai yi ba sai da ƙarya wannan babu laifi mutumin da zai aikata wani ta'addanci ko wani laifi ka gaya masa maganar da ba haka take ba don zuciyarsa ta kwanta ya fasa aikatawa kai masa ƙarya wannan shi ma duk ya halatta shari'a ta baka dama malai ce falkazibu mubahu to a irin wannan lokaci dukkan su ƙarya ta halatta babu laifi mutum sai ƙarya illa annahu yanbaghi an yahtarida minhu ma amkana malai ce to sai dai akwai buƙatar mutum ya lura ƙwarai game da irin abin da zai rinka faɗa na ƙarya din abin da zai yiwu abin da yake na lahura dole sai mutum ya rinka ihtirazi kokarin tantance abin da kuma ƙayyade shi kada mutum ya saki abin sai duk wani abin kawai da ba zai yi ya faɗe shi haka kawai ba sai ya ƙarya ba haka ake nufi ba sai abin da yake dole ne ya zama tola rura sannan sai ya ƙarya a kansa malai ce li'annahu idza fataha babal kadhibi ala nafsihi saboda idan mutum ya sake buɗe wa kansa kofar ƙarya fa yukhsha an yatada'a ila ma yustaghna anhu to ana ji masa tsoro kada hakan ya kai shi zuwa ga abin da ya wadatu ba dole ma sai ya karya a kansa ba kuma sai kuma yana yin karya a kansa so naka ƴan uwa a sani cewa kofar ba abu take gaba ɗayanta ba a'a tana da ƙaidi sai abubuwan da shari'a ta bada dama za mutum zai iya ƙarya akan sai mutum ya ƙarya akan sa ba komai bane ila ma la yaqtasiru ala haddi darurati mutum ya bayu ya tafi zuwa ga abin da ba bai kai zuwa ga haddin haddin larura ba bai ma kai zuwa ga a kira shi larura ba amma mutum sai ya ringa ƙarya akan sai sai ai shari'a ta bada dama ai ƙarya ba irin wannan ake nufi ba fa yakunu al-kadhibu haraman fil asli illa li darurati malai ce to a lokacin sai kasance ƙarya sai ta dawo kan asalinta menene asalin ƙarya haramun ce illa li daruratin sai idan an samu larura idan an samu larurar da zai bayi mutum ya iya ƙarya to shari'a sai ta baka kofa sai a dan bada kofa a bude ta daga lokacin da mutum yayi ƙaryar larurar ta wuce kuma sai a mai da kofar sai a rufe ƙaryar ta dawo a matsayin ta na me na haramun kenan haka al'abarin yake yan uwa malai ce وكذا قال وكذا وكذلك كل ما كان له او لغيره hakanan dukkan abin da ya kasance ya shafe ka kai ko ya shafi waninka kare mutuncinka ne ko kare dukiyarka ne malam gazali ce babu laifi zaka iya ƙarya a kansa hakanan duk abin da yake ya shafi ran wani ne ko dukiyar wani ko mutuncin wani shi ma babu laifi zaka iya ƙarya a kansa zamu ji misalai insha Allah ta'ala akan wannan fa amma lahu mala yace amma abin da yake nasa fa amma lahu abin da yake nasa fa mithlu ay ya'khudha zalimun ay ya'khudhahu zalimun yas'aluhu an malihi falahu an yunkirahu misalin sa shine wani azalimi ya kama ka yace sai ka bashi dukiyarka taka sai mala yace to falahu an yunkirahu an yunkirahu ya kamata mutum ya inkare sai bashi da shi eh kana da kana da waya kana da waya a jikinka ko kuma a ɗakinka wani ya shigo maka gida ya ce ka waya sai ka sai bani da waya ina fata an fahimta bani da waya waya tana koyi inda shi wancan azalin ba zai iya gani ba ina wayar ka ani bani da waya sai ka dauko masa karama irin rakan kashi din da suka ce ita ce da kai kawai ina babba waya bani da babba waya abinda ka ga masa ƙarya ne ina fata an fahimta amma a lokacin bai kai daidai kai babu komai ba kuma kada wani ya ce ai shi ba zai yi ƙarya ba barawa ya kama shi ya ce na kudin ka nawa ne ya ce kaza ne an an tabe shi ce saboda gaskiya ke so ya faɗa kaga wannan wauta kenan rashin rashin lissafi kenan eh shari'a ta baka dama irin wannan lokacin ka dan yi abin da ka dan sauka daga layi in ya so da zarar duke ka ta tsira sai ka dawo Allah madaukakin sarki ya samu dace kamar yadda kuka san cewa kisan kai haramun ne amma mutumin da yake so ya karɓa maka dukiya halatta kai ne wajen kokarin karɓar dukiyarka da hana shi karɓa ka kashe shi babu laifi annabi ya ce duk wanda ya zo karɓar dukiyarka kada ka bashi sahabi ya ce ya rasulullah idan kuma ya yaƙi nufa annabi ya ce kai ma karama yaƙi kai mai masa da martani idan ya kashe nufa annabi ya ce ka yi shahada idan na kashe shi ba annabi ya ce ka kashe banza haka al'amarin yake a musulunci yan uwa haka tsarin yake idan mutum ya tare ka zai baka zai karɓi dukiyarka in kana da dama in zaka iya in kana da jarumtar da zaka yi yawwa sannan idan kana gani akwai kana hango akwai nasara duk a lura da waɗannan abubuwan da na faɗa da kyau eh saboda yanzu misali kamar kada mutum biyar su zo kowa da makami a nan sai babu komai ka ce za ka yi jarumta kaga bi bi babu za a yi ko za su kashe ka kuma su ɗau abin su tafi a lokacin sai ka ba su kawai amma dai mutum ɗaya haka ya zaro ɗan wukansa haka kaga a lokacin sai ka ɗan ƙwaƙwarta kai ma ba haka ba ne sai ka ɗan ƙwaƙwarta ya ce ka bani wai ka ce ba zan bayar ba kwaci yawa in ya to da hukarsa kama sai ka tsaya ko kuma ka dan nemo wani ice a gefe in akwai eh abin da ya kamata kenan in ka sheme shi fadi shikenan kai tafiyarka idan ya mutu shikenan Allah ji kan musulmi yawa shikenan kawai shine idan bai mutu ba an dauke shi an kai shi asibiti kuma shikenan amma dai abin da kai menene daidai kai addinin musulunci yan uwa wallahi daidai kai eh shi sa kullun ina maimaitawa mu daina zama mu daina zama ragwaye da yawa gaskiya wallahi mu daina zama ragwaye da yawa sai kaga idan wani kwacin da aka masa ya kamata a masa wani kwata kwata kwacin da aka masa bai kamata ba wani dan karamin yaro kawai ya zo ya zare masa wuka ya dauka ya dauka abin sa ya bashi shi ma wannan yaron yadda yadda kake jin tsoron wannan shi ma kake jin tsoron ta yadda idan ya cika baka jini zai fito a jikinka kai ma an ka cika masa jini ba zai fito ba jini zai fito idan me ba za ka kokwarta ba na sha ba da misali yanzu lokacin da ake irin kwacin na danja kaga yara su su 20 sun fito sun tara danja mutum sun fi ɗari uku a danja na cikin babar da na cikin mota kowa kawai sai miƙawa yake ana ta miƙawa wannan ana ta miƙawa abin mamaki kawo ya kawai ana ta miƙawa inda mutum hamsin kawai a lokacin za su yi yunƙuri su kama wasu daga ciki wallahi aka ɗaya biyu ba za su ƙara ba amma duk mun zama wasu iri saboda Allah yanzu misali eh, misali nake ba mu idan a ce abin abin na jihadi ya taso mana irin haka na addinin musulunci ya zamu yi jihadi haka kowa zuciya kowa tso- tsorace baya san mutuwa Allah ya sa mu dace a cikin satin nan
wani mutum da an ka karɓi wani mutane saura ta na'am haka ya ce duk rayuwar na cikin wani ba zai bayar ba ba zai ba a abin ce ba zai gaya ba eh yana zuwa da ya ci kuma shi gaba da wulla shi kan kwanta shikenan da suka yi ta gudu da ba shikenan ka gani ya tsira da abinsa Ai, ya kamata ƴan uwa mu ɗan ƙoƙartawa da Allah ya kamata ya kamata mu ɗan ƙoƙartawa ƴan uwa ya kamata amma a ce kawai saboda Allah kawai mun mun zama wasu iri Eh, mun zama wasu iri kawai dan mutum ya zare ma komai ka kaɗo abin makami kaɗo abin ka bashi wata waya wani waya sa wallahi abin da ke cikin ta na amfani na amfani ba kaɗan bane duk wani abin sa mai amfani a cikin waya yake ajiyewa ba za a ce a shi gare mu wani a gani harba ta Allah ya samu dace ba don waya masu ke karɓar waya ba galibi ba don waya bane don don kudin ciki ne yi da za su cire kuɗin kafin ka an karan suka karɓo yannan akwai waɗanda su sun ƙware wajen sa layi sa layi wato Allah dai shirye da yaran mu kawai wallahi ina ga maka akwai yaran da su shi ba barawon waya bane amma ina ga maka wallahi da an ɗauki waya an bashi layi shikenan kuɗin ka sun ba mutu ma barawo ba ne kai masa waya ake kawai baya sata amma in an sata za a je a shine shine na ga muku nace shi ba barawon waya bane amma shi kuma in dai an kai masa layin waya shi ba ruwan sama da wata waya a kai masa layin waya kawai ya ga layi lamba waya kawai yake so saboda galibi lambar mutane da shi da shi ake masa alati in dai zai ga wanda zai sashi a kwamfuta shi kenan zai bude account ɗinka za a sasu kuɗin kawai gaba daya ko lambar ƙarshe da ake bari lambar ƙarshe da ake bari idan aka turo maka alert ai akwai lambar account ɗinka ko to irin waɗannan lambobi idan sai ganshi shikenan akwai yara suna nan ko ina da akwai su har na unguwar ma da akwai suna nan tsorai da gaske ina gaya muku Allah suna na hannun unguwar ta bai biyan suna jina ma warai ina gaya muku Allah aikinsu kenan kawai eh kaga suna nan aikinsu kenan a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah ba daidai bane ba daidai bane Allah ya samu dace saboda haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya gaya mana cewa yawa a- a- idan idan wani shugaba ya kama ka ko wani azzalimi ya kama ka zai karba azumin ka to ka ka hana shi kai inkarin abin kada ka bashi aw ya aqudahu sultanun fa yasaluhu an fahishatin bainahu wa bainallahi ta'ala irtakabaha falahu an yunkira zalika ko wani shugaba ya kama ka ko wani mai iko ko mai mulki ya kama ka akan wata alfasha da take tsakaninka da Allah madaukakin sarki alfasha ce amma tsakaninka ne da Allah madaukakin sarki sai a tambaye ka a ce kayi kaza to irin wannan shi ma ya halatta ka ce ban yi ba ko da kayi din kuwa an gane saboda fadar wannan din tonawa zubar da mutuncin kanka ne da tonawa kanka asiri ka ce baka baka je ka tuba ga Allah madaukakin sarki ya fi maka misali misali wo- ko wannan satin da ya- da ya wuce naga an kama wasu yara ƴan mata haka an kama sa irin guraren yawo yawace yawacin nan haka to babban abin da ya bani takaici da rashin jin daɗi shine shi wanda yake masa tambayar maybe jami'i ne da yake da alaka da addini ko ba shi da alaka da addini wai yana tambaye su cewa an kama su da wasu samari washe sai yake tambaye ɗaya daga cikin yarin yarin ya cewa wai sau ne ya kwanta da ke wai sa ka wannan tambayar ina ruwanka wai sau nawa ya kwanta da ke ina ruwanka me ya shafe ka me ya shafe ka to kaga wannan daga ji kai ka san ba shi da wayewa ta addinin musulunci kwata-kwata bai kamata ba kwata-kwata bai kamata ba ko da tambayar mutum aka irin wannan a- a- a ce sau nawa ka kwanta ko sau nawa kai kaza mutum ya ce bai sani ba ko kayi ka ce baka sani ba mutum ya yi zina ya zo wajen manzan Allah tsira da aminci tsara sabbata a garshe ya rasu na yi zina annabi ya kawo da kansa annabi so yake ji ina baya bukata ya ji wannan ya rasu na yi zina fa annabi ya kara kawo da kansa nan wajen annabi ya taka kaucewa baya san ji wasu daga cikin sabai sai mai sai ka tashi ga zai ka tuba tsakaninka da Allah madaukakin sarki shi kuma ya ki dole sai ya faɗa wa annabi ka tashi ga zai ka tuba inda ya tashi ya je ya tuba babu abin da annabi zai masa amma shi da yake ya matsa lalle san tsarkake sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar ya faɗa sau uku yau kansa ya kirari sannan ya ce ko dai taɓa ta kai ko kaza haka annabi ya ta bashi kofa don ya goce amma shi dai na ƙara sa kansa a ciki me nake so in gaya muku a wannan an zo ana ba labarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labarin an yi abin da ba daidai ba, annabi yana kawo da kai ba wai so yake ba tambaye sai yake ba yanzu kana gani wanda aka zo ake ba labari yana kawo da kai shi zai kira kuma ya tambaye ka kai kaza dan Allah ba daidai bane ba daidai bane ko da hukuma ce musamman hukumomin irin irin su hizba irin waɗannan lalle ya kamata aikin da suke aiki ne mai kyau Allah ya saka musu da alkhairi amma kaga irin tambayoyin nan ba su da kyau a ce kina shaye-shaye me kike sha waye saka dan Allah waye saka in tana shaye-shaye kai a matsayinka na hukuma dauki matakin da yake a hukumance ai mata tsakaninka da ita amma me ni da ni da ni da mu da da muke jama'a masallacin nan menene sai mun san tana shaye-shaye amma ka sani me zamu yi mata an tona mata asiri in ta duba in ta duba ta daina fa duk inda aka ganta abin da za a dauka wata ai shaye-shaye dan Allah ba haka bane to me amfanin wannan tambayar kenan ba ta da amfani kun ga abu ake na addini amma akwai kurakuran da ya kamata a ce an gyara su ba daidai ba ne to yanzu kawai wani zo- wani ya zo ya kama mace ko ya kama namiji ya ce to kai ka aje yarinya a cikin shago ka sadu da ita a babu ruwanka ka aje yari- yarinya a cikin shago ba daidai ba ne abinda ka mesa ka yi ta cikin shago ba daidai ba ne a masa hukuncin da ya kamace shi amma ka yi kaza da ita ka yi kaza da ita wannan babu wanda ya saka ba hurumin ka bane kuma shi wanda aka tambaya din yana da yake ce bai eh, bai ba yace shi bai yi ba saboda yanzu ita wannan yarinya da aka tambaye ta aka ce sau ne ya kwanta da ke tace sau biyu ko sau uku kaga ta kanta kirari ba yanzu bulala ta kanta ba in ba ta in ba ta da aure ikirari ne malamai suka ce al-iqraru sayyidu shuhada ikirari shine shugaban shaidu gaba daya idan mutum yawa kansa ya kirari ba a bukatar shaida ko dai zo za a zartar masa da hukunci wannan mutumin da na baku labarin sa ma'izu dan malik da yazo ya kirari an nemi shaida annabi cewa aje aje fishi kawai ba shaida shine shaidar kansa da kansa to wannan yarinya da tace ta an kwanta da ita ita fa taiwa kanta shaida yanzu bulala ta hawa kanta dole sai an mata bulala shi wancan din ne idan aka kira shi aka ce kai ce bai ba to kaga wannan kuma shi ya ya barantar da kansa tunda babu shaida ko ita ma ita tabbatar ta tabbatar da kanta ka kuskuren da yake ciki kenan tsara ko mutum ya tambaye ka ce kana shaye-shaye ka ce a bana yi shi ne to dan me zaka ce kana shaye-shaye bana yi ko ma gefe ka tuba tsakaninka da Allah madaukakin sarki dan kuwa wannan kuma kuskure ne gaskiya da ake zaki masa ya kamata a ce an gyara shi malai ce fa yaqulu yace masa ma zanaitu wa ma sarak yace masa ni ban yi sata ba ko ni ban yi zina ban yi zina ba bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace ijtanibu hadhihi alqadurat allati naha Allahu anha ku nisanci waɗannan kazanta da dattin ayyuka waɗanda Allah madaukakin sarki ya hana su faman alamma bi shay'in minha wanda duk ya takudu yayi wani abu daga cikin su falyastatir bi sitrillah ya sitirtu da sitira Allah madaukakin sarki ya sitirce kansa da sitira Allah subhanahu wataala kada ya je ya tona wa kansa asiri ya faɗa ya ce nayi abu kaza in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadis imam al-hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak ya kuma inganta shi imam az-zahabi ya yadda da ingantawa sa haka nan malam nasruddin albani shi ma ya amince da ingantawar da imam az-zahabi da imam al-hakim suka yi zamu dakata ne insha Allah ta'ala saboda ah, bayanin da zamu tashi wani sabo ne wa amma mali ghairihi abinda yake ya shafa waninka shi ma ba bukatar a ce ah, idan aka tambaye ka sai ka fito fili ka ka yi bayani ko da ka sani za ka iya ƙarya a kansa in dai abu ya shafi kare mutuncinsa ko kare duke su ko kare ransa don mutum zai yi allah maɗaukin sarki ya samu dansa menene raguwa وذلك لأن الإذا- إذا هذا الفاحش فاحشة الكفر فللرجل أن يحفظ دمه الذي يخرج بالمال
eh wa zalika li anna izhar al fahishati malaci saboda bayyanar da alfasha fahishatun wata alfasha ce ukhra ta daban ma'ana ka bayyana alfasha ita kanta alfasha ce bayyana alfasha alfasha ce wato ƴan uwa shi sa da yawa daga cikin kafafen yaɗa labaran mu suna yin kuskure yadda suke fito da alfasha karara za ga rigirgi ake idan aka yi alfasha akwai alfasha da idan aka yi ta bai kamata a zuwa rinka faɗar ta ba amma da sunan ba da labari za ga sun duk wata alfasha da aka yi a gidan rediyo za ka fara jinta an yi fyaɗe an yi sata an kwakula ido an yanke wani bangare na jikin mutum don Allah da ina muke jin waɗannan abubuwa bayyana alfasha bayyana alfasha alfasha ne yanzu idan aka zo aka bada labari aka ce an kwakula idan mutum mu da muka samu labari sai da mutum ka abawa na bai kyauta ba masu tsinuwa su yi masu addu'a shirya shi su yi addu'a shirya ma- kowa da ya magana sa amma me- idan Allah mu da muke jin labarin me zami amma duk abin da aka ce ya je wajen yan sanda su ne fa suke roƙa da naman da za su je su gabatar da shi a gaban kotun alƙali yanke masa hukunci ba haka bane in aka yi wannan yayi amma ba da labarin yaɗa shi kullum wato bar- bar ku ji wani abu shi laifi yadda yake idan ana yaɗa shi ana yawan faɗarsa ana yawan faɗarsa kwarjininsa fita yake daga zuciyar mutane laifin da da ba a aikata shi da yawa wallahi in aka rinka yawa yayata shi a- nan gaba sai kaji idan mutum ɗaya ne ke sun zama tunkushin saboda zukatan mutane akwai wanda zuciyarsu ba ta da kyau neman hanyar da zai aikata laifi yake wallahi bai sani ba to irin wannan an ce an kama wani an a'a sai ga aga akwai yan uwansa ma da yawa da suke so su irin wannan laifin kenan ga wani ma yayi ga wani ma shi ma bare je ya gwada ina ina iya tuno kabiya da aka fara samu ta faɗin ƙananan yara a nan garin wasu yara ne da suke wata yarinya fyaɗe a sauna a saunar kawaji tun farko farko farkon buɗe gidan radio freedom suka yaɗa labarin da mutanen gari duk aka ɗauka kafin lokacin kafin lokacin ni ban ji wata ɗabi'a irin wannan da ta yaɗu ta yi wa yara ƙanana fyaɗe ba amma wallahi bayan lokacin zuwa yanzu sai ka ƙirga sun fi ɗari biyar wanda aka yi. ba haka ba ne ya haɗa alfasha innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu Allah maɗauki sarki ce waɗanda suke so su yaɗa alfasha su bar su baza alfasha cikin waɗanda suka yi imani ce suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira irin waɗannan abubuwan ƴan uwa ya kamata a kiyaye su yanzu da an yi abu mara kyau sai mutum ya ɗauka ya rubuta a social media sai gina kafa mai labarai su ɗauka menene amfanin rubuta akwai abin da ba su da amfani to menene amfanin ka fara faɗa ɗin ka yaɗa sharri kai ba wani salati ka kawo ka ce duk wanda zai samu lada kaza ba ba tunatar da mutane ka ce wani tana azumi ba ba shi kai ba da aikin alkhairi dan Allah dan uwa dauke suka hada da aikin alkhairi ne muke da su a duniyar nan suna da yawa yanzu yau litinin jiya yau litinin jiya da Allah da jiya rubuta gobe litinin ga meniya azumi duk wanda ya gani azumin da saboda kai wallahi sai ka samu lada amma idan na ce an kama wani ya kwakule wani yaro ido duk wanda ya gani kanta kai ka ga mun lada na ka samu kai kanka idan aka tambaye ka lada na ka samu zaka ce me ba Allah da ka sai labari kawai mafi karanci ka sai labari ka bayar to me amfanin sa ya hada alfasha ba shi da kyau ɗan uwa dole sai mun kiyaye shi sama ne ce izhar al li'anna izhar al fahishati fahishatun ukhra wata alfasha ce da daban falil rajuli ay yahfaza damahu ma la yace to ya kamata mutun yayi kokarin kiyaye jinin sa alladhi yu'khadhu zulman wanda ake kokarin karban masa a zubar da jinin sa na zalunci to mutun ya kokari ya kiyaye kada mutun ya bada dama akan kansa wa irbihi bi lisanihi haka nan mutum ya kokarin kiyaye mutuncinsa da harshensa wa in kana kaziban koda ƙarya yake yi ya koda mutum da ƙarya yake kokarin kare mutuncinsa ya kokarin kare jininsa kada mutum ya zama shine sarkin gaskiya saboda tsabar gaskiya ya faɗi gaskiyar da ta jawo masa kisan kai eh ba daidai bane ka je ka dubi tsakaninka da Allah madaukakin sarki mutum ne na gaya muku ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ta ya rasulullahi na ga wata mace ne mata kaza ne mata kaza ne mata kaza annabi ya kawo da kai mata shiru yi mata shuru sai can da aya ta sauko sai annabi kira shi ya karanta masa aya aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda a aqimi salata a, tarafay an-nahari ko wa zulafa min al-layli innal hasanat annabi ce jaka istighfari shikenan sallallahu alaihi wasallam wato babu wanda ya fa annabi sauki yan uwa sallallahu alaihi wasallam wallahi kuwa babu wanda ya fi annabi iya koyarwa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi komai nasu za ku ga ba wasu ake a kashe mutane ba ba su ake mutane su til sabo ba a'a so ake mutane su daina idan mutum ma yayi sabo wato shi mai sabo kamar fa mutumin mutumin da ya fada ruwa ne mutumin da ya fada ruwa yanzu me yake bukata taimakon kai yake bukata bai bai iya ruwa ba kamar mara lafiya ne da yake kwance me yake bukata a bashi magani a lallaba shi abin da yake bukata kenan haka mai sabo yake amma lokacin da kake ƙara danna shi ciki kake ƙara tura shi ciki kana baza wa mutane shi ana gani kana zagin sa kana tsine masa albarka ba zai fahimce ka ba ba zai fahimce ka ba shi yasa tsakani da Allah mu dauki da auren manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu sa ta a ga mu kalle ta mu ga yadda muke mu yanzu akan masu laifi akwai bambanci akwai bambanci ya kamata a ce mun gyara Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am na gane na gane eh dore sallallahu alaihi wasallam eh ware shi kuma gaskiya ne akan muka sa abinda a babban ta ba ne na shi kamar da ke wata kira da ke laifin ya hau kan shi ke nan a shari'a
a'a laifi baya hau kan mutum sai an kama shi da hujjoji eh sai an kama shi da hujjoji shi ma ai ba wai kama shi akai za a yi masa haddi ba an alal akalla idan m- mutum ya kawo ƙara irin wannan to za a kawo mutum a tabbatar idan yana da laifi a tabbatar an ba shi da laifi a sake shi abin nufi ko da bai komai da ita ba ko da kawai zuwa ya kama ta ta kawo ƙararsa ko da bai masa bai bai cancanci haddi ba shin bai cancanci a yi masa hukuncin da ya kamace shi ba ya kamace ya kamata to amma idan mace kawai ta zo ta ce namiji ya mata abu kaza idan yanzu mace ta zo ta ce namiji ya yi min fade ko ya sadu da ni shi namijin za a kira idan ya ce ba haka bane ƙarya ne shi kenan dole sai ta akwai bukatar ta kawo hujjoji akwai bukatar ta kawo hujja in tana da hujjar da za ta kawo ta tabbatar na mutum hudu shi kenan in kuma akwai hujjoji da malamai suka yi za a iya guje yanzu misali misali idan mace ta yi ciki ta haihu ba ta hanyar aure ba ta ce wane ne ce shi ba shi ba ne yanzu akwai hanyar dna da ake bi ko a tabbatar da cewa ɗa jinin wane ne ko ba jinin wane ba ne ana yi to shin shari'a ta yi a yi dna an fahimta shari'a ta yi a yi dna ko kuma dole ne sai an zo da hujja ina fata an fahimta kaga to abinda shari'a abinda shari'a tace shine a zo da hujja na mutum a zo da hujja na mutum hudu, saboda abinda shari'a take so shine a kore abin ba a tabbatar da shi idan mutum ya zo da yace da matarsa matarsa ta aure yace dan da ta haifa ba nasa bane ya kore kaga ya jefe ta da dizina kenan ko to yanzu abu biyu ne na farko ba za a ba za a ce mata kazafi a masa bulala ba me dalili saboda suna da wata alaƙa ta kusa wanda da wahala ya yi mata wannan ƙazafin haka kawai a kanta to amma kuma ba za a zartar da abin da ya faɗa ba shi ba ina fata an fahimta to me zai a lokacin sai shari'a ta ce a zuwa ilani maimakon shaida hudu tun da alaƙa ta alaƙa ce mai ƙarfin da da wahala namiji da yadda namiji yake kishin matarsa ya zo ya ce matarsa ta zan in dai ba wani abu ya gani ba haka bane to shi sai shari'a ta ce a zuwa ilani ya rantsuwa guda hudu ita mata ya rantsuwa guda hudu wannan ya tsine wa kansa albarka wannan kuma ya ce Allah ya fushi da shi idan ba haka bane idan aka tabbatar da waɗannan abubuwan shikenan sai a raba su ita ta yi rantsuwa ta ce bata ba shi ya rantsuwa ya ce ta yi shikenan sai a raba su shari'a ta ce sai a raba su babu aure tsakanin su har abada sannan dan da ta haifa ko za ta haifa nata ne ba kuma dan zina bane me yasa ba dan zina bane saboda ta yi rantsuwa ta kore wa kanta zina amma shi ma ba dan sa bane saboda me saboda ya rantsuwa ya ce ba dan sa bane ina fata an fahimta yanzu wata shari'a sai dai a lahira kenan ko amma dai a duniya a duniya baka isa ka in ka jefe in ka jefe wannan dan da zina wallahi idan ta kai ka kotu sai amma ka bulala tamanin kuma daga lokacin mutum ya zama fasiki ba za a ba za a ƙara karɓar shaidarsa ba saboda ta yi rantsuwa ta kore shi sai dai za a rinka jingina shi ne zuwa gare ta a ce wane wanti waye babansa ba a sani ba ba shi da baba ko ba ɗan zina ba ne haka shari'a ke eh shari'a ke wani abin kawai sai an je lahira sai a tantance Allah ya samu dace na'am na'am to shin daga baya zai kuma iya aurenta
khul'i a wasu daga cikin malamai suka ce saki ne wasu kuma suka ce alfasku ne abinda ake cewa alfasku shine lalata abu kuli'i shine idan mace ba ta jin daɗin zama da mijinta ita take so su rabu shi kuma baya so alƙali sai ya duba ya ga idan akwai maslaha a zaman nasu sai ba su dama sai sulu in kwata-kwata babu maslaha kwata-kwata sai alƙali ya ce ta mayan masa da sadakinsa sadaki iya sadaki ake mayarwa idan na jiwa sai su ce duk kayan aure da sai kashe sai an biya musu ba daidai ba ne yanzu misali kayan laifin da kai ba sa kai kayan laifi ba wanda ya sa kai kayan laifi saboda haka ba ko ko eh, abin nan ko eh, riga ɗaya ba ta mai maka ba duk ta ci sadaki shine na shari'a na gaske dubu hamsin ka bata sai ta ɗau dubu hamsin ɗaga ta mai maka to tana mayan maka da dubu hamsin ɗin nan malamai suka ce majarradin karɓa da mutum ya yi auren ya lalace wasu malamai suka ce kuma sai ya sake ɗaya amma idan aka yi hulu'i babu dawa a ƙara haɗu har abada shi kenan har abada shi kenan ba shi ba ita in dai aka yi hulu'i sau da ya zama saki ba'i ne a matsayin saki ba'i ne yake ba dawa a cigaba da zama Allah maɗaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi